بسم الله الرحمن الرحيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كفروا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مناقار قولي وعلا مدوكة سركي ميكوا ميكومي mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa annan rana ta juma'a mai albarka mai girma a duniya mai girma a lahira wacce ta daidai da sha shida ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku mun sake dawa kan karatunmu a wannan masallaci mai albarka tare da wannan jama'a masu albarka ajiya mun tsaya a cikin wannan sura da muka shiga suratul jafiya a sura ta 45 a jerin surorin alkur'ani mai girma mun ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ni'imomi da yi wa bayi wayannan ni'imomi bayan ni'imomi ne kuma suna kunshe da alamomin gane ikon Allah da kaɗai ta kasa subhanahu wata'ala na abin da ya shafi sama da ƙasa da ruwa da iska da ɗan adam da ainihin wato abin da yake faruwa na raya ƙasa duka wannan wata alama ce ni'ima ce kuma Allah yana nuna cewa lallai shine yake da halitta yake juya wa'innan al'amura sannan mun tsaya akan ayoyi kuma da suke magana akan wato masu ƙaryata alƙur'ani mai girma da masu ƙaryata dukkan wa'innan ayoyi na Allah da suke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala Allah ya faɗi sifan wani mutum da ainihin sifofi daban-daban shine kamar yadda muka tsaya jiya wailul likulli affakin afimin azaba ta tabbata akan affakin mai yawan ƙarya afimin mai yawan sabo kaji sifa biyu ga ƙarya ga sabo sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa har yanzu yana daga cikin sifarsa yasma'u ayatin lahi tutla alaihi thumma yusiru mustakbiran zai ji an karanta masa ayoyin Allah amma sai ya doge yana mai girman kai kaga sifa ta uku kenan ga ƙarya ga sabo ga girman kai ka Allah yasmaha Allah subhanahu wata'ala yace to an masa tanadi wato mummunan tanadi shine azaba mai radadi a lakira Allah ya ci gaba da gaya mana sifarsa wa idza alima min ayatina shay'an kamar yadda aka karanta mana yau wa idza alima min ayatina shay'an idan ya samu ilimi na na wani abu daga cikin ayoyin mu na alqur'ani mai girma yaji an faɗi wasu ayoyi don su kafiran suna jin alqur'ani mai girma idan ya ji wani abu na daga ayoyin alqur'ani mai girma maimakon ya ƙara masa imani maimakon ya jawo shi zuwa ga imani Allah ya ce ittakazaha huzwa sai ya riki wayannan ayoyi din a matsayin izgilanci a nan dai malaman tafsiri suke cewa wannan ana magana ne da mutum biyu ma'ana annabdurumnul haris ibn kilda ko kuma abu jahal wayannan mutane guda biyu su ne Allah ya sifanta da wannan sifa ɗin annabdurumnul haris lalle idan ya ji alkur'ani mai girma an karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shikenan sai ya ainihin dukufa ya ce ai amana dukufa wurin musantawa da cewa ai wannan wasu labaru ne kawai ake zuwa ake karanta annabi sallallahu alaihi wa sallama wato daga ainihin ajim su ne waɗanda ba larabawa ba don haka shi ma sai je samo wasu labaru-labaru sai ya zo ya tara mutane ya ta karanta musu domin ya shagaltar da su gabarin sauraron alkur'ani mai girma damun mun ji a cikin suratu fusilat can Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin su suna cewa la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi kar ku rika sauraron alqur'ani in ana alqur'ani ku rika jijjefo maganganu sai ku rika jijjefo maganganu saboda kar a samu aji abinda za a faɗa cikin alqur'ani din la'allakum taglibun Allah ya ce takaza huzu'a sai rike ta abin izgili da haka wannan ana nufin annabi rumdul harisi wasu malamai ko suka ce ana nufin Abu Jahal shi Abu Jahal yana daga cikin abin da ya na izgilanci da ya ji ayoyin Allah da Allah yake cewa a gidan wuta akwai mala'iku ita wuta alaiha tis'ata ashar akwai mala'iku sha tara sai ce sha tara sha tara kawai inni mala'ika sha tara ne kan duk mutanen maka mako a bar ni da su eh sha tara kan ni kaɗai ma ni ma kaɗai ma na ishi mala'iku sha tara da ake cewa dama akwai mala'iku ma alaiha mala'ikatun gilazun shidadun mala'ikun ma sha tara ne kawai a sha tara kam shi ma kadai ya ishe su kaga wannan izgilanci ne sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karanto ayoyin nan na a inna shajaratuz zaqumi ta'amul afim sai dai ya dauko dabino da zuma da inabi yazo yana raba mutanen sai yana cewa wannan fa shine zaqum din da annabi yake ta ga yankuna eh wannan shine zakum din ai zakum ne wani kayan dadi ne kawai kaga ya dauki abin a matsayin izgilanci wai za wai za ali bin ayatina shi'an ittakaza huzua Allah ya ce idan ya san wani abu ne daga ayoyin mu sai rike su ma'ana abin izgilanci abin renawa Allah subhanahu wataala yake cewa to lalle ya dabo a kar hakika Allah subhanahu wataala bai zai bar shi ba ulaika lahum azabun muhin Allah ce wannan su Abu Jahal da Annadur ibn al-Harith da magoya bayansu Allah ya ce lahum azabun muhin suna da azaba na walakanci za su ga walakanci ranar tashin alkiyama kadan daga cikin azaban Allah ya ce min wara'ihim jahannam wato a gaban su akwai wutan jahannama shi wara a larabci a ba ko da yaushe ne yake daukan baya baya ba ma'ana yana ɗaukan irin namu a ma'ana gaba a gabansu akwai wutan jahannama ma'ana wutan jahannama tana jiran su kuma a wannan lokaci da za su shiga cikin wutan jahannama wala yughni anhum ma kasabu shay'an duk abin da suka ainihin kokarin tarawa na dukiya da ayyuka wato bai zai amfanar da su da komi ba ana su suna da'awar cewa an kana za malin wa baninin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin yana gadaran cewa shi ma'abocin dukiya ne ma'abocin ƴaƴa ne in an karanta masa alqur'ani sai ya girman kai yakin imani ya ce wai ai wannan alqur'anin tatsuniyoyi ne na mutanen farko to Allah ya ce wannan dukiya da yara da ƴaƴa da ya tara ba zai masa amfani ba da ayyukan da yake ganin kamar ayyukan kirki ne yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma bai zai masa amfani ba sannan wala mattakazu min dunillahi awliya haka nan abin da suka rika koma bayan Allah a matsayin majibinta ma'ana gumakan su da suke bautawa su ma nan gumakan ba za su iya amfanar da su da komai ba ai mun sani gunki ba zai iya amfanar da kansa da komai ba ma balle ya amfanar da wanda yake bauta masa da haka za su shiga azaba ne girma Allah ya ce walahum azabun azim lalle nan mutane suna da ainihin azaba wacce take mai girma Allah shine mai girma amma ya kira azabar da ya tanada musu wato a wannan rana azaba ce mai girma a wannan azaba Allah ya faɗi kaɗan daga cikinta yana cewa a wani wuri da irin wannan lafazi nan min wara'ihim jahannam Allah ya ce wala yughni anhum ma kasabu to a can suratu ibrahim kuma da Allah ya ce min wara'ihim jahannam sai Allah ya ce nan kuma wa yusqa min ma'in sadid cewa wutan jahannama tana jiran su sannan a wutan jahannaman nan za a shayar da su ruwa wato amma ruwan diwa subhanallah yatajarra'uhu wala yakadu yusighuhu za su zuƙi ruwan ya shiga makokoransu amma da ƙyar za su ainihin haɗe shi saboda warinsa da ɗacinsa da zafinsa wala yakadu yusighu wa yatihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit Allah yake cewa mutuwa za ta zo musu ta kowane bangare amma kuma wato ba za su mutu ba Allah subhanahu wataala yace kuma wannan dukiyoyi da suka tara ba za su amfanar da su da komai ba gumaka da suke bautawa ba za su amfanar da su da komai ba haka wannan ana musu hannunka mai sanda ne inda suna da rabon shiriya to da sai su ainihin daina izgiranci su daina girman kai su daina ƙaryata ayoyin Allah su zo su yi imani to amma Allah ya riga da ya kaddara musu ash-shaqawatul abadiyya rashin rabo na har abada sai ya zama gashi dai suna ji irin makomar da Allah ya tanada musu daga bude wannan sura Allah ya ce wailu ya tanada musu wailu ma'ana in an ce wailu shine a wani kwari ne a cikin jahannama ita kanta jahannama tana neman tsarin Allah da wannan kwarin sau 70 a kowace rana sadan Allah subhanahu wataala yace ya tanada musu azabun alim fa bashirhu bi azabin alim a musu albishir azaba mai radadi tana jiran su kaji biyu sannan Allah subhanahu wataala yace ulaika lahum azabun muhin wayannan suna da azaba ta walakanci wannan tasu ce su kadai sannan kuma na hudu Allah subhanahu wataala yake cewa min wara'ihim jahannam wato wutan jahannama tana jiran su na biyar kuma Allah ya ce a wutan jahannaman ma walahum azabun azim suna da azaba wacce take mai girma Allah ka kiyaye mu haka dai suka yi kuma dukkan su sun gamu da abinda Allah subhanahu wataala ya musu alkawari an-nadr ibn al-harith da Abu Jahal duka sun mutu a yakin Badar kuma an jefa su a cikin wannan kalibu Badar wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya kan wannan kalibu Badar yana tambayar su shin kun samu wa'annan abubuwa na azaba ta mai radadi azaba ta walakanci azaba mai girma da Allah subhanahu wataala ya tanada muku shiru kake ji ba za su yi bashi amsa ba sai sahabbai suka ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gawar wakili fa kake magana da su sai ce ai ko ku da kuke raye din ba ku fi ni jin ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba da haka suna ji sun ji abin da na faɗa wannan azaba da Allah ya tanada musu saboda ƙaryata gaskiya lallai za ta gamu da su Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu ikon bin gaskiya kullum ka yadda muke faɗa wannan godiya za mu yi wa Allah wayannan fa larabawa ne dukkan su larabawa ne wanda wasu su a gaban su aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin ban mamakin nan na haihuwar annabi a gabansu suka gani ba irin mu labari suka ji ba annabin suka gani kai tsaye amma don ka gane imani rabo ne ba su yi ba suka yi ta yakan abin Allah ya ta gaya musu makomar ko don za su gyara amma ina ba su gyara ba Allah ya riga da ya rubuta musu ashaqawatul abadiya ba za su gyara ba amma kai kuma Allah ya taimake ka labari kawai ka ji shikenan sai ka amsa ka amsa muka yadda shikenan muka miƙa wuya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah saboda adalci wato har mu ma da muka miƙa wuya din na baya din wato sai da Allah ya bada labarin mu kuma ya jinjina mana huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qawli fi dalalin mubin sai Allah ya ce wa akharina minhum amma lamma yalhaqu bihim ya rasulla lalle na aiko ka wurin baibayin mutane da wannan alkur'ani suka yi imani akwai wanda suka yi imani da kai yanzu ya rasulla akwai wasu kuma naka ne wa akari na minhum akwai wasu naka ne za su yi imani da kai ya rasulallah kar ka damu da wa'annan kafiran da suka yi imani a akwai wanda su wallahi labarin ka kawai za su ji shi yasa a cikin wancan sura da muka fito da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Musa ai sai annabi Allah ya bawa ya saki kawo mana labarin tubba'u kaga shi tubba'u bai ga annabi sallallahu alaihi wasallama labari kawai ya je rubuta wasiƙa ya ce a ga annabi ya musulunta a ga annabi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga duk yana cikin wa'annan wa na minhum lamma yalhaqu bihim akwai suna cikin su amma ba su riga da suka haɗu da su ba shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ummati kalmatar al'umma ta kamar ruwan mamako ne in ruwan sama ya shi ruwan sama azam na damuna ba a sani ba yace na farkon ta ne tafi alkhairi ko kuma na ƙarshen shi dai na farko in ba yi ba ba za a yi shuka ba shi kuma na ƙarshe in ba yi ba ba za a yi girbi ba to kaga kowanne yana da muhimmanci kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya bada labari cewa lalle akwai lokacin da addinin zai yi kunci duk wanda ya rike addinin to zai samu ɗimbin lada zai samu ladan mutum hamsin daga cikin waɗanda suke raye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don sahabbai suke ta bayar sallah hamsin a cikin mu ko a cikin su ce hamsin a cikin ku ce rasulullah ya aka yi ce eh li'annakum tajiduna lillahi awanan wala yajidu lillahi awana ku kuna samun taimakon Allah annabi ne fa a gaban ku kuna ganin malaika jibril yana zuwa yana kawo masa wahayi komi a gaban ku ake yi da haka ku kuna samun wani tallafi na Allah amma su kuma fa labari kawai suka ji amma kuma suka yi imani suka miƙa wuya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadha huda هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم Allah ya ce haza huda kaga wannan alqur'anin a wannan alqur'ani shine shiriya duk wanda kaga bai shirya ba sanadin alqur'ani to matsalan ba na alqur'ani bane matsalar tasa ce eh matsalar tasa ce shike da matsalar amma shi alqur'ani a shiriya ne wannan inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan daka alqur'ani shiriya ne alqur'ani shiriya ne ga wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara zai shiriya wani ta hanyar sauraro da ya saurara shikenan wayannan ayoyin sai su yi tasiri a cikin zuciyarsa ya bi Allah subhanahu wataala wani kuma sai an fayyace masa an fassara masa abin da wayannan ayoyi suke kunshi da shi shikenan sai kaga ya bi shiriya ya kama hanyar Allah subhanahu wataala da haka alkurani mai shiryar da mutum ne daga ainihin bata zuwa ga hanya ta daidai amma wayannan kafirai da ke Allah ya riga da ya kaddara musu ashqawatul abadiyya Allah ya ce to wallazina kafaru bi ayati rabbihim duk wanda suka kafirce ayoyin ubangijinsu kamar alqur'ani mai girma wanda shine babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce kai sakamakon su bai da dadi wayannan Allah ya musu mummunan tanadi lahum azabun min rijzin alim wato lahum azabun suna da azaba rabo na azaba min rijzin alimin daga azaba wato mai radadi rijzun ma azaba ne alimun din ma alimin kuma sifa ne ma'ana na radadi azaba mai radadi Allah ya riga da ya tanada musu ta haka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kai hakuri kar ka dauka cewa da suka karyata ka wato sun ci bilis da abu abin da suka ci Allah subhanahu wataala ya yi musu mummunan tanadi a gidan wuta Allah ka kiyaye mu Allah ka kara mana shirya daman kullum idan ka ga wanda bai shirya ba to sai ka gode wa Allah ka sani cewa la haula wala quwwata illa billah ma'ana babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah subhanahu wata'ala duk wanda kaga ya shirya to Allah ya shirye da shi man yahdillahu fa huwa al-muhtad duk wanda kaga ya shirya to Allah ya shirye da shi amma wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida duk wanda ya bata ba za ka sama masa wani majibinci wanda zai shirye da shi ba Allah ka ƙara mana shiriya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin addu'o'insa na yau da kullum yakan yi addu'an Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah ina roƙonka shiriya da ainihin Allah mai ne ya tsalkal huda wa tuqa da tsoron Allah wal afafa da kamewa wal gina da wadata to lalle mu ita wannan roƙo Allah ya kiyaye mu da salbu wani sai ya zo mutuwa ne ma shikenan sai shedan ya zo ya ainihin kawar da shi daga kan hanyar Allah to kaga a sai kenan wajibi ne kowane mumini ko da yaushe ta neman shiriya a wurin Allah subhanahu wataala na'am Allahu الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah subhanahu wata'ala a wannan bangare kuma na wayannan ayoyi Allah zai gaya mana ni'imomi da ya mana ni'imomi wanda muke ta fantamawa a cikin su don mu gane cewa lallai a ubangiji wayannan ni'imomin fa na duniya ne ma tukunna duniyar da ma bata dame shi ba duniyar da ma yana iya bawa ita mutumin kirki yana ba da ita ga mutumin banza ita ma kaga irin ni'imomi da abubuwa da suke kawo wa rayuwar mu sauki da ci gaba da Allah subhanahu wataala ya mana to ina ga da za a bi Allah kuma a je lahira ai kaga abin da Allah ya tanada ya fi haka da haka Allah ya yakan ambaci daman ni'imomi da yake mabayinsa a cikin irin wa'annan surori na Makka Allah sai yake cewa Allahu allazi sakkara lakumul bahra Allah shine ubangijin da ya hore muku teku wato litajriyal fulku fihi bi amrihi domin wato manya-manyan jiragen ruwa su yi tafiya a cikin wannan tekun amma da umarnin Allah subhanahu wataala daman mun karanta cikin suratul shura wa min ayatihi aljawari fil bahri kal alam cikin alamomin wato ikon Allah akwai jirgin ruwa wanda zaka ganshi kaman wani tsauni a cikin teku amma kai yanzu da zaka dauki dan karamin dutse da bai wuce yatsar ka ba da ka jefa shi ruwa ina zai yi can kasa zai yi amma ga teku da za a ga, ga da jirgin ruwa da za a yi masa wata shida ana lodi wata shida ana saukewa zai zo ya bi kan ruwan kawai zai zo ya bi kan ruwan ya yi tafiyarsa kai tsaye ba tare da ya samu wata matsala ba kai ka san wannan wato horewa ne sannan Allah subhanahu wataala yake cewa har yanzu wani tabtagu min fadlihi domin ku ainihin nema daga falalar Allah wa la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah subhanahu wataala wato ku nemi falalar Allah shine kasuwanci kamar yadda shi yake faɗa cikin tafsiri cewa wa litabtagu min fadlihi din nan ma'ana ku nemi ku nemi falalar Allah ta hanyar saye da sayarwa wanda ana yin su ta hanyar teku wanda duk waɗanda suke da teku za ka ga Allah ya taimake su su za su ji daɗi ma'ana zai zama talauci sai dai su rika jin labarinsa saboda jirgin ruwa yana ɗebo kayayyaki da yawa wanda ko iya dakon saukewa kaɗai su kansu ‘yan dakon in dai za a yi wata shidan ana saukewa kaga su wata shida suna da abin yi kenan e wata shida suna da abin yi sannan bar wanda suke wannan wurin wani gadi zai yi a'a wani kuma a kayansa ne ma za a je a kawo da haka zai shigo da kaya mai yawa a ƙaramin lokaci kuma farashin su ba farashi mai tsada ba sai ai kasuwanci ya sai da kayan ya sake ko ba kuma ya je ya saro wasu ga tekun Allah subhanahu wataala ya hore shi ya ba da dama wato ai amfani da shi sannan malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya ainihin hore teku saboda abubuwa su abubuwa guda guda uku waina abubuwa guda uku da Allah subhanahu wata'ala yake nuna cewa ya hore mana teku da su sanadin haka yake cewa tekun ya hore mana jirgin ruwa ya tafiya a cikin teku na farko akwai ar-riyahul musa'ada ala masirati sufun fil madi Allah ya hori iska don abin zai baka mamaki a ce to shi jirgin ruwa jinjin haka me zai tafiyar da shi abin da yake tafiyar da shi iska ne eh Allah shi yake hori iska mai karfi da za ta rika hankada shi dan wani masanin jirgin ruwa yana gaya mana yake cewa shi jirgin ruwa bai da birki ma eh tsabar wato tafiyar za a yi sosai ko birki ba a sa masa eh shi kawai iska ce take hankado shi idan aka hina wani tambaya ce to idan aka zo gaba ya za a yi ce an zo gaba daman yana da gaba yana da ribas to da an zo gaba sai a danna ribas kawai shikenan iskan tana tunkudo shi amma yana ƙara baya tana tunkudo shi yana ƙara baya har ya samu wurin da zai je ya tsaya sannan na biyu qudratu tahammulil ma'i li alafil atnan bal akthar min 500 alfi fannin ma'ana wato Allah ya ba da dama jirgin ruwa yana ɗaukan kayayyaki masu nauyi nauyi nauyi adadi mai yawa sannan waje alal khashaba bafiyan ala wajhil ma'i biduni audin fihi Allah subhanahu wata'ala ya hore shimfiɗi da ake yi na katakon ya zaba wato yana iya mu'amala da ruwan ruwan komin yawan ruwan baya na so ya hudo shi har ya shigo cikin jirgin ruwa ko kwale-kwalen mun nan na gargajiya da ake yi na katakin in dai aka yi shi to ana shiga lafiya da izinin Allah kuma a fita lafiya za ka ga wato itace ne amma kuma gashi a tsakiyar ruwa tsundum kuma ya dade a cikin ruwan amma tun da horewar Allah ruwan baya yin naso har ya zama diga waje ya koma ciki gaba daya sai ya zama normal kawai haka yake tafiya har masu shi su shiga su shiga lafiya su fita lafiya da haka akwai alamomin gane ikon Allah sosai da kuma ainihin ni'imomin Allah a cikin abin da ya shafi jirgin ruwa ana Allah yake cewa wa sakala kuma fis samawati wa ma fil ardi sannan yana daga cikin ni'imomin da Allah ya muku wa sakala lakum ya hore muku ma fis samawati abin da yake cikin samai wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasai Allah ya ce jami'an minhu ya yi haka ne duka wato ya hore su ne minhu daga gare shi subhanahu wa ta'ala mana ya hore sammai min shamsin wa kamarin wa nujumin wa ma'in wa ghairihi ya hore mana sammai na amfanin da muke yi na sammai sama tana ba mu rana a rana ake a sama ake samun rana ta haska mana yinin mu mu yi ta harkokin mu ba matsala sannan wa kamarin a sama ake samun wata wata ya haska mana darenmu mu yi ta sabgoginmu ba mu da matsala wa nujumin da taurari sama ita take ainihin ba mu taurari sannan wa ma'in da ruwa ita take sauko mana da ruwa sannan shehu ke cewa ghairihi da waninsa waninsa kaga mu muka iso zamani shine kamar harka na network network na kamfanonin waya din nan duka albarkan sama ho muke ci eh anan can sama aka harba abun shi yasa daga cikin wayar ka kawai ka kira kowa tunda ko ina din akwai sama daga nan wayar taka sai ka kira wanda yake Ingila tun da shi ma akwai can saman a Ingila an riga da an harba abin a sama sai ku yi magana da shi ba tare da an haɗa wata waya tsakanin wayarka da wayarsa ba. Da haka me ya faru Allah ne ya hore sama ya ba da dama a yi amfani da ainihin sama. Haka tashoshin talabijin duk manya-manyan tashoshin talabijin na duniya din nan ba nan Najeriya suke ba. Amma shi kenan kana cikin ɗakin ka sai ka gani me ya faru saboda ka samu wani fangami ya kalli sama. sun riga da an harba tauraron dan adam din a sama da haka sai ya zama ko ina za ka iya gani Allah ya hore sama wa ma fil ardi Allah ya hore abin da yake cikin ƙasa min dabbatin na ainihin dabbobi wa shajarin da bishiyoyi wa nabatin da tsirrai wa anharin da da ainihin wato koramu wa ghairi zalika da wani wannan Allah ya hore ƙasar mu amfani da ita mu gidaje mu amfani da ita wato mu yi noma mu yi amfani da ita mu samar wa kanmu ruwa duk dai abin da muke amfana da shi na daga ƙasa Allah subhanahu wata'ala shine ya hore mana Allah ya ce khalaqa zalika li barafi'ikum wato jami'an minhu wanda Allah ya yi haka ne gaba ɗaya daga gare shi ya hore su ne daga gare shi subhanahu wata'ala domin amfanin ku to anan ya zama akwai wani irin salo da larabci da aka yi amfani da shi wurin jami'an minhu wurin kalma ta minhu din nan shehu yayi maganganu na ilimi sosai akan ta cewa da Allah ya ce jami'an minhu ma'ana ya hore sammai da ƙasa da da duk abin da yake cikin su daga gare shi minhu daga Allah din ma'ana daga ikon Allah subhanahu wata'ala amma Allah ya ce ba mai gane haka inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce wannan aya ce abun izina ne abun lura ne amma ga mutanen da suke da tunani jiya mun ji matsayin masu tunani ko da kuma ladan tunani akwai kowa da irin tunanin da kai da irin adadin ladan da zaka samu a wurin Allah subhanahu wataala to abin da shehu ya faɗa nan kafin mu ji aya ta gaba a ya ba da labarin wani sarki daga cikin sarakunan daular Abbasiya da ake kira Haruna Rashid wannan Haruna Rashid ya kasance yana da wani wato ma'aikaci da yake masa aiki amma ba nasare ne wannan ma'aikaci ko da ya ɗauke shi a matsayin likita ko kuma ya ɗauke shi a matsayin dai mai masa ayyuka na yau da kullum to kullum sai zama shi wannan sarki haruna rashid yana kiran wannan mutumin zuwa ga addinin musulunci amma mutumin yana ƙi ranan kam sai shi haruna rashid sai ki tsaye shi ce kai wai kai me ya hana ka ne yin imani ne sai ce ai akwai wata aya alƙur'aninku ku naga ta yi kama da wato wata aya a littafinmu don haka shi yasa sai nake ganin ai addinin namu da addinin naku duka ɗaya ne don haka karka wahalar da ni cewa sai na bar addini na na da addinin ku sai ya ce ah wace aya ce ya ce ayar ai a alqur'ani yana gaya mana shi annabi isa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu cewa annabi isa kalmar Allah ne da ya jefa ta zuwa ga nana Maryamu kuma ruhi ne daga Allah subhanahu wataala da haka sai ya dauka daga Allah din ma'ana daga ikon Allah ake nufi ma'ana ba daga minhun ba, ba min aljuz'iyya bane ba min ne da take nuna bangare ba da haka shi sai ya fahimce ta da min wacce take nuna bangare sai ya ce to ai wannan ya nuna tunda Allah ya ce daga gare shi kenan annabi Isa dan Allah ne da haka kaga sai wannan aya ta ku ta nuna annabi Isa dan Allah ne ni ma kuma daman abin da nake kai kenan da haka shi yasa nake ganin babu wani bambanci to a wannan lokaci hankalin wannan sarki Haruna Rashid ya tashi shikenan yace to haka kace ce haka nace ya to a tara malamai haka tara malamai suka zo shikenan bayan malamai sun taru Haruna Rashid yake cewa ku ba wannan mutumin amsa ni dai ba ni da amsar da zan iya bashi sai aka samu babban malami na wannan lokaci ɗin sai ke cewa a ni a bani dama ba zan ba da amsa yanzu ba amma a bani dama a wani gida wanda babu mutane a ciki zan zauna in karanta alkur'ani mai girma tun da ya ce ayar alkur'ani mai girma take to in Allah yadda a cikin alkur'ani mai girma za a samu abin da zai warware wannan matsala shikenan wannan bawan Allah ya shiga ya dukufa ya kama karatun alkur'ani mai girma yana cikin karatun alkur'ani mai girma sai so wannan aya da alaran mai karanta mana wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore muku duk abin da yake cikin samai da ƙasa duka minhu ai min qudrati daga ikon sa subhanahu wataala ba min juz'i ba wai daga bangaren sa ba shi Allah bai da wani bangare dan haka shikenan sai rufe alkur'ani yace matsala ta ƙare shi wancan ba yana gadara saboda Allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama ruhun minhu ba in dai minhun nan yana nufin juz'iyya ce ba na daga bangaren Allah ne to kenan wayannan sammai da ƙasa gaba ɗaya su ba daga bangaren Allah ne kenan da haka ba haka yake nufi ba da haka abin da ake nufi duka mun sani Allah ya hore sammai da ƙasa wato minhu ai min qudrati daga ikonsa subhanahu wataala da haka shi ma annabi Isa Allah subhanahu wataala wato ya mai da shi kalmarsa da ya jefa ta a cikin nana Maryamu kuma ruhi ne daga ikon Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba, ba minne da take nuni da juz'iyya ba, take ya zama wannan, wannan mutumi an, an ƙure ƙaryarsa da haka annabi Isa ba ɓangare ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda sammai da ƙasa ba ɓangare ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba, sai aka ci sa'a. wannan ba nasari ya musulunta wannan hikaya tana nan a cikin hashe to sawi alal jalalaini kamar da shehu ya faɗa kullil ladina
kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها عليها ثم إلى ربكم ترجعون wannan aya da Allah mai karanta mana kamar yadda muka faɗa ranar da muka bude wannan sura cewa sura ce ta Makka amma ita wannan aya qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallahi aka ce ita aya ce ta Madina eh shehu ya tabbatar mana da wannan da kuma dukkan malaman tafsiri sun tabbatar da ita wannan aya wato haka yanayin yazo ita aya ce da ta sauka a Madina Bana in an ce aya madaniya ce ita ce aya da ta sauka bayan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da aka ayan madina ta sauka shi yasa duk abin da za ta yi magana akai tana magana ne kan abin da ya shafi madina Allah subhanahu wataala ya ce qul lil ladina amanu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka ga waɗanda suka yi imani yaghfiru su yi gafara su yafi su haƙura lil ladina la yarjuna ayyamallahi su bar waɗanda ba sa neman rahamar Allah subhanahu wata'ala a liyaji zai kawo bi makani yaksibun sani cewa Allah subhanahu wata'ala zai yi kowaɗanne mutane sakamako da irin aikin da suka yi aljaza'u min jinsil amal wato shi sakamako yana zuwa irin aiki da aka yi ne in aiki mai kyau za a ga sakamako mai kyau in aiki mara kyau za a ga sakamako mara kyau haka wannan aya tana magana ne kan mutanen cikin gida su ne munafukai سبب نزول هذه الآية شو كي تاسر دي ساقن ونن آية أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق النبي صلى الله عليه وسلم يا يا يا يكي متانين بني المصطلق آيات da ake kira gazwatul muraisi gazwatul muraisi an ce al-muraisi din sunan wata rijiya ce shikenan falamma kanu fi asna'il qitali yayin da aka tafi ana can ana fagen daga ana yaki kanat hunaka birun yustasqa minha a can wurin akwai rijiya ita ce muraisi din a kusa da ita aka yi yakin da aka sai zama akwai rijiya da ake shan ruwa a ciki fa arsala abdullahi ibn abdullahi bin ubay bin salul al munafiq abdullahi bin ubay bin salul munafiq munafikin nan ra'sul munafiqina kuma shugaban munafikai na duniya gabaki daya ya aika khadimuhu yaronsa li atiyahu bil ma'i min al bi'ri yaje ya kawo masa ruwa daga rijiyar fa ta gulama umar shikenan yana zuwa sai ya samu Gulam Umar ibn al-Khattab sai ya samu wani yaro bawan Sayyidina Umar dan Khattab da ake kira Jahja'u eh Jahja'u wannan Jahja'u fajalasa ala al-bir sai wannan Jahja'u ya zauna kan rijiya wa qala yace la yudkhalu dalu al-bir illa ba'da ba'da mil ba'da mil'ati saqahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa ba za a shigar da wato gugan kowa ba ba za a yi amfani da gugar kowa a cikin wannan rijiyar ba sai an cika mazubin ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ga mazubin ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga mazubin ruwan Abdullahi bin Ubay bin Salul da Allah ko kai ko ni ko kai za mu yadda a zuba na Abdullahi bin Salul a bar na manzan Allah ba zai yi ba da haka wannan yaro na Sayyidina Umaru sai ya ce ya dakatar da kowa kar yadda ya sa gugarsa sai gugan da za a ɗibi ruwa da za a kai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan da ruwan da za a ɗiba a kai wa sayidina abubakar da ruwan da za a kai wa sayidina umaru da aka fanahan nasa anil bi'ir sai hana mutane rijiyar gaba ɗaya hatta mala al'au'iyata salasa sai da aka cika wayannan wato a goruna ko kuma ainihin butocin nan guda uku na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da na sayidina abubakar da na sayidina umaru sai da aka cika su tukunna sannan ya ba da dama saura su ɗiba da aka sai zama kaga dole zai ɗan sha jira aiko da aka da wannan yaro na Abdullahi bin Wabin Salul da ya zama ya sha jira a bai dawo ba bai dawo da wuri ba don abu tun da rana sai da ya kai har dare bai dawo ba fata lelan sai dawo da daddare qala lahu sai Abdullahi bin Wabin Salul ya tambaye shi ma akharaka me jinkirtar da kai ya kai baka dawo da wuri ba qala yace jalasa jahaja'u gulam umar ibn al-khattab ala al-bi'ri jahajahu ne ai wato yaron nan na sayyidina umaru ya zauna kan rijiyan wa nahan nasu an al-bi'ri ya hana mutane su amfani da rijiyan hatta mala saqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saqa abubakar saqa umar har sai da aka cika mazubin ruwan sayyidina abubakar da mazubin ruwan sayyidina umaru da na annabi da na sayyidina abubakar na sayyidina umaru subhanallah rashin rabo faƙara sai ce a fa'alu zalika haka suka yi ya ce masa ya haka yi ce ha'ula ya jiri fihi mulmasal arabi sai kawai wannan munafiki ya saki bagar magana ya ce ai wa'in nan ai wannan wannan abin da suka yi mana shine abin da larabawa suke buga misali da shi cewa sammin kalbaka ya kuluka eh ma'ana ka kosar da karenka kuma yayi karfi ya zo ya cinye ka eh wai ka kosar da karenka kuma gobe ya dawo ya cinye ka ma'ana wai kamar sun rufa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama asiri sun rufa sayyidina abubakar asiri amma yau gashi suna nuna musu iko su da garin su subhanallah sai ya ce walakin la in raja'na ila al-madinati la yukrijanna al-azz min al-azab eh wai in aka koma cikin garin Madina wai al-azz wanda suke mafi daraja sai sun fitar da al-azallu sune mafi kaskanta subhanallah ma baqiya Muhammadu bil banati wa ashabuhu illa bima najri alaihim min an-nafaqat yace ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah irin dai na wannan mai tambelin da ya ta faɗa ai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ma ba wani abin da ya ba su dama suka ci gaba da zama a Madina illa ciyar da su da muke yi ai mu muka ciyar da su mu muka ba su dama muka suka, suka zauna a garin mu suke cin kayan abincin garin mu har ma yanzu za su rika nuna mana iko da garin mu kamar da yadda Allah ya ba mu labari cikin suratul munafiquna ko humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu ko walillahi kazainus samawati wal ard shikenan ya faɗi wannan magana iz tabana anhum rizqa idza qabana anhum rizqa sayakhurujuna min al-madina kai abinda zamu yanzu mu sa musu sanshin mu sa musu ainihin takunkumi kawai don su fita su bar mana wannan gari na Madina falamma samin bi hadal kalam yayin da magana ta isa wurin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru haba dalaba Umar بن الخطاب أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطرة هذا الكلب سيدنا عمر يا رسول الله كباني داما in fille kan karen nan wannan yake nuna maka duk mai kushi annabi da nuna renin annabi to ko a zahiri kuna ganin sa mutum to sunansa kare ne ba mutum bane kare ne kawai a bani dama wannan karen in cire kansa in kashe wannan karen kawai annabi ya ce a ba zan ba da dama ba sallallahu alaihi wasallama ka sa annabi da hakuri shikenan murni ya rasulullah aqtulahu ya rasulullah ka bani dama in kashe shi hadha munafiqun kafirun wannan munafiki ne fa kafiri kuma ya rasulullah ba yau ya fara fadan gidan wannan maganganu ba ai filamil fulani ma kala kaza wa kaza rana kaza ma ya faɗi kaza kaza ya faɗi kaza annabi ya ce a bar shi ne dahu bashi la tahaddasu nasu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtula sahabu yazo idan na sa ka kaje ka kashe shi sai a ce ai annabi Muhammadu ma wanda suka yi imani da shi din ma bai basu ba da haka yana kashe wanda suka yi imani da shi yana kashe wanda ba su imani da shi ba amma zahirin aya mun sani alqur'ani ya gaya mana wato ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina ya rasulullahi idan ka zaka yi yaki ka yaki munafikai da kafirai gaba daya wa ghuluz alaihim ka tsananta musu haka a wurin jihadi Allah ya murci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada munafikai yake su shikenan fa ta waladahu da waladuhu waladuhu Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul wannan magana ana cikin haka sai ga dan Abdullahi bin Ubay bin Salul din shi ma sunansa Abdullah shi ko mutumin kirki ne kaga wai bakar tukunya ta fid da farin tuwo ko me bakar tukunya tana yi fid da farin tuwo da haka shi kuma dan nasa mutumin kirki ne dan ga ni kashe nin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya yadda annabi ya fi yayansa dama haka Allah ya gaya mana kul in kana aba'ukum abna'ukum zuwa karshe da kuma hadisin nan na Bukhari banza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin ɗayan ku baya cika sai ya ji ya fi san Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda yake son iyayensa fiye da yadda yake son ƴaƴansa fiye da yadda yake son dukkan sauran mutane haka wannan saurayi matashi mai imani ne mutumin kirki ne yana son Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda yake son iyayensa da ya ji labari sai ya zo ya ce Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ji ana ta shawara za a kashe babana eh za a kashe babana da haka ni abin da nake so a taimaka min ni in kashe shi saboda kar yan dangi su yi ta cewa ai wane ne ya kashe babana a ce a ni ne ɗansa na kashe shi kar kuma ya rika ganin wani wani daga cikin sabbin ce shi ya kashe babana a bar ni ni na kashe shi kawai tarihi ya rubuta ni na kashe shi saboda ya nuna rashin ladabi da kiyayya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana cewa rasulullah murni ana aktulu wa atika birasi zan kashe shi in tsire kansa akan takobi in kama kansa ya rasulullah ka bani damar haka annabi ya ce ba za ka kashe shi ba eh ba zan baka dama ka kashe shi ba kuma ba zan ba wani dama ya kashe shi ba shikenan wannan aya sai ta sauko Allah subhanahu wataala yake cewa qul lil ladina amanu wannan ana nufin shi wannan matashi kenan Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul gaya musa yana daga cikin waɗanda suke da imani yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallahi su duka yafiya su duka kawai da kai ga irin wayannan mutane da ba sa ainihin tsammanin samun rahamar Allah subhanahu wataala amma duk da haka shi yake cewa falamma raja Abdullahi bin Ubay bin Salul al-Madina yayin da shi wannan munafiki da aka aka kamo hanya aka dawo daga wannan yaki din a waje da waladahu fi babid dari an dawo tun da rana kawai Abdullahi bin Ubay sallallahu tun da annabi ya hana ya kashe baban nasa sai je ta da kofar gida kawai za da takobi baban da ya dawo kawai sai ya ce wallahi ba gidan nan ba kam eh gidan nan kam ya fi karfinka an hana ni in kashe ka amma dai gidan nan ba za ka shiga ba ce sai ya ya ce a sai annabi ya ba da izini shi wannan da kake cewa shi ne kaskantaccen to ba shi ne kaskantacce ba kai ne kaskantacce da haka shi kan shi ne mafi girma sai ya ba da izini ka shiga gidanka haka aka yi ta dambar wannan ba irin magiyar da baba abdullahi bin abdullahi bin bisalul ba bai amsa ba abu har ya ja kusan dare wasu daga cikin munafukan suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka roƙe shi ce tafi gatan Abdullahi fa ya ja daga ya hana babansa shiga gida a ce mutum ya dawo daga tafiya an hana shiga gida ai kaga yake ya jiga yana nan yayi zaman dirshan a waje gidansa ya fi karfin sa ya taba wanda ba a taba wa kiran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya taba abin da ba a taba shikenan annabi ya ce a ji a ce ji ne ba shi dama shiga a ce to shi kuma dama abin da yake jira ke kaga ya kaskanta kenan shi da gidansa amma sai annabi ya ba da izini ya shiga gida shikenan aka ba shi dama ya ainihin shiga wannan gida ɗin kuma wannan ɗaya gaya masa yake cewa innaka antal azallu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al'azzu kai din nan kai ne kaskantacce mafi kaskanta amma annabi sallallahu alaihi wasallama a shi kam shine azzu shine mafi girma fa baqiya zalilan haqiran ila wasdil layli har haka ya ainihin ci gaba da zama kafin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har tsakiyar dare da ka ɗansa ya hana shi ya shiga gida sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini sannan ya shiga gida wannan aya aka ce ta sauka ne kan wannan saurayi Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul Allah yake ga masa kai hakuri qul lil ladina la qul lil ladina qul lil ladina amanu ya rasulullah ka ga mu'minai yaghfiru su gafara lil ladina la yarjuna ayyam Allah ga mutanen nan da ba sa fatan samun wato rahamar Allah subhanahu wa ta'ala liyajizi qauman bima kanu yaksibun sani cewa Allah yana saka mutane ne irin wato aikin da suka yi wanda ya aiki mai kyau zai ga sakamako mai kyau wanda ya aiki mara kyau shi ma zai ga sakamako mara kyau wasu malamai kuma suka ce a wannan aya ta sauka ne akan finhaso finhaso wani bayahudi ne wanda aka rayu da shi a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ba yahudi a ya ji labari Allah subhanahu wataala yana cewa man zal ladhi yuqridu Allah qawdan hasanan wane ne zai ba wa Allah rance rance mai kyau sai ce ah asha Allah na kuma bukaci ne kuma ya hana ku cin riba kuma yazo ya ce yana karban bashi a wurin ku kuma in ya ci bashin kuma riba zai baku kuma ya hana ku cin riba subhanallah ya faɗi magana magana wannan lokaci aka ce sayyidina Umaru ya ainihin zare tukubinsa yake cewa ya Rasulullah ka bani dama in je in fille kansa eh ka bani dama in fille kansa to amma dai wannan akwai sabani akan wannan riwaya saboda kamar da yadda muka sani shi Fanhaso yayi jayayyan ne da sayyidina Abubakar kuma tun a lokacin ya gane kuransa eh sayyidina Abubakar ya jira hankalinsa zuwa ga musulunci shi kuma sai ya faɗi bakar magana kan Allah cewa ai Allah ya hana ku ci riba ya ce kar ku ci riba amma shi kuma yana roƙon ku bashi bashi kuma yace in kun bashi bashi ma zai baku riba in kun bashi ɗaya zai baku goma da haka shi a fahimtar sa wannan riba ne take sai dina abubakar bai wata wata ba sai gaure shi da mari kawai sai da ya zubar masa da haƙora shikenan wannan fanhasu ya ruga ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to faga abin da sai na abubakar ya mini sai na abubakar ya ce ah haka kawai ya na masa wannan abun a tambaye shi me yi mana ya a tambaye shi me yayi sai ya karyata abin da yayi cewa ai shi bai ce komi ba shi ba abin da ya faɗa sai Allah ya sauko da ayan nan ta cikin suratu ali imrana laqad sami'a Allahu qawlan ladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji ba sayyidina Abubakar ba Allah ma ya ji har magana ta gari Allah ma ya ji wannan magana da ya faɗa ba sai na Abubakar ba da haka Allah shi ne shaida cewa ya faɗi wannan magana din wannan kenan Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata aiki na kwarai ya sani yayi makan shi ne ma'ana kar ya dauka wani yayi ba saboda sakamakon aikin zai dai zuwa gare shi ne wa man asaa fa alaiha duk wanda ya munanta yayi mummunan aiki kada ya dauka ya munanta wani ne a ya munanta wa kansa ne thumma ila rabbikum turja'un sannan kuma ku abin mayarwa ne zuwa ga ubangijinku a ranar tashin alkiyama sai a zo a bijirowa kowa yau mata kullu nafsin ma amilat min khairin muhbaran wa ma amilat min su'in shikenan kowace rai sai ta je ta samu abin da ta aikata mai kyau an zo da shi da abin da ta aikata mara kyau shi ma duka an zo da shi har ma idan ta ga mara kyau din sai ta ce lawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida da ce mana wannan mummunan an nesanta ni da shi fage mai fage mai nisa ya zama ba nawa bane wannan mummuna din zaka yan uwa mu yayo ta istighfari ta yadda zai zama duk mummunan an riga da an kankare shi ma'ana ba za a je da shi lahira ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan aya tana da ayoyin da suke fassara ta can cikin suratu shura da makaranta man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a faliha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid Allah subhanahu wataala yana cewa man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata yake na kwarai wato yayi ne don kansa wa man asaa fa alaiha wanda ya munanta ma kada dauka wani ya munanta ya munanta wa kansa ne wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijin ka bai kasance yana zaluntan bawa ba kowa za a bashi sakamako ne irin aikin da yayi sannan ga nan kurkusa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki wato ko da kwatankwacin ƙwayar zarra ne na alheri zai gan shi duk wanda ya aikata aiki ko da kwatankwacin ƙwayar zarra ne na sharri zai gan shi Allah ka kiyaye mu na'am ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين أبنكم الله زي ما بيان بنو إسرائيل أما كافنن وسمع لمين تفسير سورة وأن آية من عمل صالحا من عمل صالحا فلنفسه ومن أسعف عليها كما آية دا aka soke ta saboda ainihin jihadi da aka ayoyi na jihadi da suka ainihin zo amma dai malamai sun tabbatar cewa nan aya laysat mansuka bata yi ba ainihin soke ta ba haka abun yake Allah subhanahu wataala yana ainihin bada lada wa ainihin kowane bawa yanayin irin aikin da yayi don haka ayoyin jihadi na cewa a je a yaƙi waɗanda ba su imani ba a abi zai soke wannan aya ɗin ba da haka yana nan da haka Allah yanzu kuma Allah zai gaya mana ni'amuddin wa inzali shara'i Allah zai magana kan ni'imomin addini da saukar da shari'o'i za a ba mu labari cewa addini ni'ima ce sannan kuma addini baya tafiya sai da ka'idodi da dokoki da zai regulatin rayuwar mutane da haka Allah sai fara bada misalin banu Isra'il Allah ya ce walqad atayna bani Isra'ila alkitaba hakika mun bawa wato banu Isra'il wato sune a jikokin nan na annabi yaqub jikokin nan na annabi ibrahim yayan annabi yaqub ma'ana annabi yusuf da binyamin da sauran yan uwansu guda goma nan su ne banu isra'il Allah ya ce hakika mun ba su alkitaba wato mun ba su littafi wannan littafi shine at-taura wal hukma sannan wato mun ba su hukunci wan nubuwata mun ainihin ba su annabta wa razaqnahum min at-tayyibat to Allah subhanahu wata'ala yake cewa mun arzurta su daga samun daɗaɗan abubuwa wa faddalnahum alal alamin Allah subhanahu wataala yake cewa kuma mun fifita su wato akan mutanen zamanin su gaba daya ba akan mutanen duniya gabaki daya ba a cikin wannan aya zamu ga Allah subhanahu wataala ya irga mana kusan abubuwa guda shida da ya ba banu Isra'il da haka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sani an dade ana aiko al'ummatai kuma ana basu wato kyaututtuka da abubuwa amma kuma wani lokaci labarin ƙarshen baya daɗi da haka walakadate na bani isra'ila alkitaba hakika mun bawa bani isra'ila littafi shine inzalut taurati ala musa alaihi salam allati fiha hudan wa nur wanda shine a taura da aka saukar wa annabi musa kuma a cikin sa akwai shari'a da haske sannan wal hukma wato da hukunci shine alfaham wal fiqh li fasl al qada'i Allah ya ba su fahimta da ainihin ilimi na warware ma'ana shari'a wal kusumati bainan nasi da jayayya da yake faruwa tsakanin mutane li'annahum jama'u baina hukmi ad-dini wa hukmi ad-dunya faj'al al-mulku fihim da haka kuma gatar da Allah ya musu da ke Allah subhanahu wata'ala da kansa yana ga musu wa atinahum mulkan azima su banu Isra'il mun ba su mulki babba eh an ba cikin annabawan banu Isra'ila an samu masu mulki annabi Musa ya samu mulki na garin Misra da Sham bayan halakar Fir'auna annabi Dawuda ya yi mulki annabi ne basarake ne annabi Sulemana ya yi mulki annabi ne basarake ne duka kuma duka jikoki ne na ainihin banu Isra'il duka su ma ana kiran su banu Isra'il da haka mun ba su alhukuma hukunci shi ne fahimtar hukunci din da kuma hukunci tsakanin mutane kuma kan sha'anin duniya da sha'anin lahira sannan wannan nubuwata abu na uku mun ba su annabta shine irsalur rusuli aiko manzanni ilaihim zuwa gare su ka Musa wa Haruna kama annabi Musa da annabi Haruna alaihi assalam Allah ya Allah ya kara musu aminci wa gairi ma da wasun su sannan bayan nan Allah ya ce warzaqnahum min at-tayyibat ko mun azurta su daga daga dada dan abubuwa a ay amdadnahum bi tayyibatir rizqil mubaha al-mutalazziza mun ainihin ba su arziki na kayan daɗi abubuwa da suke da daɗi wurin ci da wurin sha kamar abin da Allah ya bawa mutanen annabi Musa na almannu salwa ma'ana shine ruwan madano da kuma ainihin naman ɗan tsuntsu da haka sun ci nama sun sha ruwan zaƙi wannan duka Allah subhanahu wata'ala ya musu ne na ni'ima don ba ma kayan abincin duniya bane abincin lahira ne sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuma har yanzu wa faddalnahum alal alamin kuma mun fifita su akan alam na zamanin su ma'ana akan mutanen da suka rayu da su na zamanin su gabaki daya ai ato min al mu'jizatil ammatil maddiyatil bahira Allah ya ba su mu'jizozi mu'jizozin ba iya annabawan Allah kadai suka amfana da mu'jizozin ba a'a har al'ummatan sun amfana da mu'jizozin misali ke ta kogi da aka yi su ma ai kaga sun Allah ya fifita su ko sun ratsa cikin kogin sun wuce ba tare da wannan ruwan ya cutar da su ba kaga wannan ni'ima ce sannan kuma Allah ya faɗa wa zallalna alaikumul ghamama Allah ya ainihin sa gigize ya yi musu inuwa lokacin da aka shiga tehu nan ma kaga duka wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mu sannan wa in ja'i min zulmi fir'aun Allah ya kubutar da su wato daga zalincin fir'auna wa junudihi da rundunarsa fa kanu arfau darajatin wa ala man qaba baina shu'ub da haka sai suka zama a zamanin su sune mafiya daraja mafi girma saboda irin wayannan ni'imomi daban-daban sannan kuma itahumul hujajul barahin wannan yake nuna cewa kuma Allah ya ba su hujjoji wa atinahum bayyinatin min al-amri kenan amma yana ga za mu tsaya nan saboda hukuncin lokaci Allah ya tada gobe za mu tashi wa atinahum bayyinatin min al-amri wanda shine ni'ima ta shida cikin ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya ba banu Isra'il ga dai biyar kan mu bil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم